wannan ɗakin zai fito wajen karatu. أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم لا ترهك لهذا والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى آله سيدنا أبي بكر الصديق ومرت له عثمان بن عفان وعلي بن أبي خالد وستة الفاتحة لا زالت الأولى وكافة أهل رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى الدين ورضي الله تعالى عن أبي المخزومي وعلى من محمد الشيخ الأحمد بن محمد السجاد حكم الأسلام المنفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج كل الأزواج علي الجعلي على الإطلاق حاتم الحاتمين أبو إسحاق أحمد إبراهيم ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقريبي إلى الله الشيخ إبراهيم السبت نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السبت يا رسول الله alhamdulillahi yau biyar ni don roja biyar roja takwas da wuri da sha takwas da lafiya ta nan isa mun gama mun yi sauka a littafin nan mai albarka a hadari na shehu a hadari jiya yau kuma za mu ci gaba da karanta iziya na mutanen al'azhar insha Allah saboda neman albarkar abin da ke ciki kuma don neman fahimtar addini kuma za mu da shi ne kamar yadda aka sani a kan mazhabar imam malik ibn anafi radiyallahu ta'ala anhu muna neman ubangiji ya mana jagora Allah ya buɗa mana Allah ya sa hare kuma Allah ya fahimtar da mu da al'umma mu fahimta addinin musulunci wannan hanya muna bin sa ne shine akalul duruq mafi sauƙi wajen tafsilin isar da saƙon matsala nan da yawa za ka ga mutum yana neman fahimtar addini amma kuma bai iya samun dama yadda yake bukata ba to mu za mu irin namu kuma Allah ya taukana wa ya da mu Allah ne da isar Allah ya karɓar mana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى تابع الأنبياء والمرسلين وعلى كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن العلي المالكي الشاذلي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لينتفع بها الإنسان ونحوهم إن شاء الله تعالى لخصتها من كتابها المسمى عمدة ذلك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك وسميتها بالمقدمة العلمية للجماعة الأذهبية مشتملة على أحد عشر بابا
بسم الله الرحمن الرحيم كل تاتي أنا ترى بسم الله الرحمن الرحيم سودا حديث مزالة كل شيء كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أفضل da wanda ba fara da bismillahi ba da cikin aiki to yana da yankakken albarka alhamdulillahi ana godiya ne da ubangiji subhanahu wata'ala da alhamdulillah godiya ittitahi ne shi ma na godiya as-sana'u ala rabb subhanahu wata'ala godiya ta tafi da Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai ubangiji shine wanda ya komai shine rabbul alam duk abin da ba Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na shaida babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi ne makaɗaici la sharika lahu kuma bai da abokin tarayya wa shara annabi muhammadan abdu wa rasuluhu na shaida annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu ko manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kira da mutum su tabbata da shi wa la sa'irin anbiya da sauran annabawa wal mursalin da mursalai wal da halayen gidan manzo Allah kullu baki ɗin su kenan وتأتينا لهم دولة كدس بعد لسان ذكر تتعى إلى ديني حظوا على تاشا كاما اللهم جعلنا من الموسمين أما بعد بيانك فيقول العبد الفقير العبد shi wannan ma mai littafi shi ne abdul fakir bawa mabukaci ilallahi zuwa ga Allah ta'ala madaukaki shi ne abul hasan sunansa abul hasan علي المالكي أبو الحسن علي المالكي ومالكي ومذهب ينتسب إلى المالكية الشاذلي كما دليل الساء شاذلية أكيد الساء كما أشعري أي بيفدوا النمبر أما هكا أكيد التجد غفر الله له الله يغفر كما سأقول ولوالديه لما هيفنسى ومن شيخه بشيخننسى وإخوانه بأنقوانسى وسائر أهل السنة لكما ولن أهل السنة سواء أنني ينونا تواشي أشعري سبدا زمامة أشعري يعني بجسكين سني أهل السنة علماء أنا تشمس على المتكلمين المحمدية هذه المقدمة وأن المقدمة في مسائل في مسائل تلك مسألة من العبادات من العبادة وغير ذلك دوتنسو معاملون على مذهب إمام مالك duk abin da za mu yi magana za mu yi magana ne alamar hadi imam maliki a matafiyin imam malik bin anas ban anas رحمه الله تعالى الله مسرعه ليرتفع بحال الولدان saboda yayin littafi ne saboda ƙananan yara bi ma'ana ko mutum yana rige mu bai ba sunan shi karami kana eh wani awon da makamancin su insha Allah ta'ala in Allah ya so la hasuha na rairayo wannan littafin ne min kitabi daga littafi na al-musamma wanda aka ambaci littafin bi umdatu saliki akwai littafin da ya suna shi umdatu saliki alamar haɗu imanin maliki a matafiyan imam malik ibada ce ciki ibada wa gari zalika da wannan ta wato wacce littafin ta yi girma ke ga masu neman ilimi ko kuma ga yara saboda ka siya ta yi talfisi rayu wanda yara ma za su fahimci wani abu wata mai cewa ما كان على ذلك مقدمة الإذية ده المقدمة الإذية للجماعة الأزهرية لو كان أزهري أزهر مشتملة على أحد عشر بابا سنة بادي بوم شادين نعم
الباب الأول في الطهارة قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الطهور ما كان ظاهرا في نفسه مطهرا لغيره كماء البحر والبئر والمطر إذا لم يتغير شيء من أصابه ثلاثة وهي اللون والطعم والريح بما ينفض عنه غالبا كاللبن والعسل والبول والعذرة فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح الوضوء ولا الغسل ولا الاستنجاء والمتغير بالظاهر ظاهر غير ضروري يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات والمتغير والمتغير بالنفس نفسه لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات وإذا تغير بما هو من قراره كالتراب والنسل والفرد أو بما تولد منه كالكهلب أو بطول الكفر فإنه لا يضر ويستعمل في العادات والعبادات وإذا وقعت الماء القليل كآنية كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية المعتدل لذاذة ولم تغيره فإنه يصح التغيير به ولكن يكره إذا وجد غيره والماء المستعمل في الوضوء والغسل ضرور يكره التغيير به مع وجود غيره وبالمستعمل في غيره كالمستعمل في التبرد وغسل الجمعة قولان في الكراهة وعدمها
الباب الأول بعد نفر فوق السعارة بن فايتي قال الله تعالى وبنجد يا بلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا ومك سوق الدروا دكتور من التي ما كان قادرا في نفسي أنا قلت الماء طهور ruwa mai tsarki ma kana tare da fi nafsi wanda yake zallanta shi mai tsarki ne fi nafsi cikin kanta mubashara da zai ne ko mai karfe wajensa kamar albahari ruwan kogi mai tsarki ne wal zahiri ruwan rijiya ma mai tsarki ne wal matsari ruwan sama mai tsarki ne ila da mai kakari har shi umin alhaji talatai in ɗaya da cikin siffar su guda uku bai canza ba duk ruwa ga barki ɗaya ko ina ka ga ruwa mai tsarki ne in ka ga wani najasa a cikin ruwa ɗaunar a najasar ne ya samu ruwa amma ba ruwan ne ya fito da najasa ba ba ya yi wajen launi launin ruwa ko ina ka ga ruwa asalinsa mai tsarki ne launinsa ya shi wani abu ne ya da shi ya zama wani najasa au ƙaru ko ɗanɗano wari ko wari bi ma ya fafa ano galiba da abin za a iya rarrabe shi da ruwa shi wannan ko tsarin ko ribon kallaban kamar nono a cikin ruwa wal'asli kamar zuma walbaul kamar bauri wal'asirat kamar bayan gida sai ta da shi min alfatin salatati idan wani abu ya idan ɗaya daga cikin sita guda uku ya canza ya ma zukira kamar yadda muka fahimta an muka ambata wani abu yi da makamancinsa فلا يستوي الوضوء منه بيغتا يعني لا لا بالشباب ولا الغسل بهلتا اي وانكا با wannan wanka ana nufin wankan janaba ko wani wanka na ibada wala tinja ko tsarki bayan tsarki da ruwa da yake mata gairar launi wanda ya fita wai mutum da yarda tsahirin tsahirun ruwan da ya jirkita da abu mai tsarki mai tsarki ne kamar ruwa ka tashi da kamar ruwa ka tashi da kunun zaki kamar ruwan da aka yi miya kamar ruwan da aka yi talge kamar ruwan da aka yi coca cola duk wannan ruwa ne shi ne wani muka da yadda tsahirin tsahiri ruwa wanda ya tafi da mai tsarki mai tsarki ne wannan kawai misali ne gairar tsahuri amma ba mai tsarkakewa ba ne mai tsarki ne gairar tsahuri amma ba mai tsarki ba ne cikin kansa yusa amadu fil al'ada za yi amfani da shi fil al'ada ta cikin al'ada kaga ci da sha da sauransu a yi sunansa al'ada wala ta amur fil ibada ba za a yake ci cikin ibada ba wani mutum da ya rabe na jisin ruwan da ya jirgita kuma da najasa na ya son shi kuma najasa ne la yi ta amur fil al'ada ba za a yi wani amfani da ruwan da ya jirgita da najasa wajen al'ada ba wala fi sha'in al-ibada ce ko ba za a yi amfani da wanda ya jirkita da najasa wajen ibada wai da tare da mazumin karari idan ruwa ya haɗu da abin da yake cikin karari matabbacinsa ka tura kamar turbaya ƙasa idan ruwa ya haɗu da ƙasa baki ne misali kasan ruwan zai baki walmini ko gurin da ake iban gishiri a wani nura ta akwai wani ciyawa da ake ce masa nura shi ma ana kiran shi haka a gona ne ko hukunci daji haka shi ma haka aure ma ta wallar da ko kuma ruwan da ya haifu akwai abin da ya haifu a cikin ruwan ka turulai kamar kainuwa haka idan ka ɗebo ruwa a wani guri ka zo ka ajiye shi da dole mukusi to sai fita da kainuwa amma ba kowane irin ruwa ba ne mafiya yawa na jin ba za a yi wurin famfo ya haka ba amma a ƙauye wajen ruwan da ake istimali da shi wanda yake da irin wannan irin sun ka zo a ta'aje shi sun ya daɗe kamar ruwan rafi ko diddifi yawa wanda ake amfani da shi duk yana iya da dole lokaci saboda daɗewa a tsaye waje ɗaya ba ba imani shi girka da wannan abu abu bi kullu lokaci fa da wala ayyuka wannan ba zai cutar ba sai a kawar da kai ruwan kawai a yi amfani da ruwa ma'anar yin sa kenan في العادات والعبادات في العادات والعبادات إيه. بين أولاده ويتعامل في العادات والعبادات وإذا أوقع في المال إذا نجاسة شيء فعلية وإذا وقع في الماء نجاسة إذا نجاسة فاقعت في الرواء كعانية الوضوء المتوضئ قليل أما نجاسة بايدية سيفاقعت في الرواء ما ألولا هو ما يوانكا an gane ko walanta da yau bai jirkitar da ruwan fa inna hu yasiru tadhir ya inganta a yi tsarki da shi amma ya kasance najasan kaɗan bai gayyara shi ba kamar yaro an ajiye ruwa a daro ya zo garin fitsari ya yi fitsari ya wuce da shi ruwan za a yi amfani da shi fil adati wal ibada eh kaɗan eh domin ba zai iya najasta wannan ruwan ba ko da tsarin babba ne ba zai iya ba amma kyama fa daban yawwa duk mutum ya gani ya kyama kyama daban halacci da haramci kuma daban Eh, ya halatta daban kyamarsa kuma daban domin za ka ga abu da yawa ya halatta a yi amfani da shi amma kana kyamarsa to amma shari'a ba ta hana ba na wanda zai tagayyar فإنه يصير تغيير لكن يكره سيدي أن كرهنت إذا وجد غيره akwai abin da in babu babu komai ma'ana shi kenan ruwan shi kenan ba komai amma da wani tokararriyar shi kenan ruwan an ɗauke shi addini da'iman a bangaren sarki yake wa ma da Allah alaikum fi dini min haraji Allah bai sanya muku tsanani cikin duk wanda kaga ya galla za a cikin addini to ba zai tafi ne ba babu tabbiri yana tafiya ne bi suhula da'ima lakin yukrahu fi da'il zakaru wal ma'ul musta'mal ruwan da aka yi alwala da shi aka yi aiki da shi ce abin da ke nufi eh kaman kai ruwa kaman kai alwala ka rage ruwa shi ma ka rage ne a zuwa ya fadi shi kaman kai wanka wani ya zo shi ma ka rage ne kamar duk ruwan da walma ulmusta amma duk ruwan da aka yi aiki da shi ilu wudu wajen alwala wal gusul ko ka da wudu yana da aiki amma yukuran ta tahiru bi ma wujudu gairi idan kai wanka kai alwala da ruwa in ka bari in akwai wani ruwa to a zo a sake yi ba ruwa shi yasa in ka kai alwala ka ga son kai daidai wanda za ka karkai ba idan kuma ka rage wani yayi ya yi amma an karhanta inda wani amma ba zuwa famfo ba kuma fa saboda shi ba za ka ce ka yi kare ne bane domin ba ya da za ka yi shi ko ba haka ba saboda mutum yana da fitina wajen za ka yi wannan ya ce to kaza fa wannan ya ce kaza fa an gane ko wa fil musta amma da fi gairi ruwan da aka yi amfani da shi fi gairi cikin wani alula kan musta amma da fi tabaruri kamar mai amfani da ruwan kamar ruwan wanka irin zakin shi ne a tabarus ka yi wanka don jikinka ka samu sauƙin zafi ana kiran su wannan ruwan ka shi ma kalmar ta amali ta tabarus kamar wanda aka yi wanka da shi na wannan na neman jin sanyin jin zafi maka yawa shi ma ya halatta amma karahiya ne inda wani wa gusul juma'a kaulani da ruwan da aka yi wankan juma'a amma ne magana biyu akan su bil karahati wasu suka ce karahiya ne in aka rage ya yi amfani da shi wa adami ha wasu suka ce a ba komai ya kashi lafiya ke na sai da aka ce a nan wa iza ta gayar mai wa fi karari ka tura biyu almesh ya inganta mutum ya yi alwala da ruwan gishiri eh kwarai da ai duk wanda ya zo min karari min karari a ya fito a yi ƙasan gurin gishiri ne saboda haka za ka yi wankan janaba za ka yi duk abin za ka yi za ka yi shi yawwa eh komi akan wakala kamar yanzu wanda ba na asan ba na kamar yanzu a misali a ebo a zuba yawa ne a banci eh wancan ainihin tsarari kasan idan kana yawo a daji za ka ga wani guri ruwan jani shi kuma ruwan ba- ba ja duk ruwan duniya ba fari ne to daga asalin abin da ya fito gurin da yake fitowa ne wani gurin kuma sai ka gan shi baki wani gurin kuma ya gaji ruwa ne amma bulu ko yalo ko haka za ka dinga gani kana tafiya za ka gani kuma ruwan mai kyau ne kai da kanka ma za ka iya sha domin za a ga wani gefe da gefe haka ne za ka iya gani sun je mutum yana kamar manomi ne ko mai yawo a daji musamman lokacin damuna haka Eh,
فصل كل حي فهو طاهر فصل كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره وكذلك عرفه ولعابه ومخاطه ودمه وغيره غير المدر بالثال المعجمة وهو المتغير المنتج ولبن الآدمي في حال حياته طاهر ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل وكذلك بوله ورجعه ما لم يتغذى بنجس ولبن غيرها تابع للحمه فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير وما كره أكل لحمه كالثور وفلبنه مكروه وميتة لا نفس سبحان الله نعم.
وميتة لما لا نفس ما لا نفس له سائلة كالذباب والنمل والعود طاهرة
فصل فصل كل حي dukkan raye ko tsahira yana da sarki sai ka ce ko kare ne haka ne ko kare ne yana da sarki kullu hayy duk abin da yake raye yana da sarki ma'anan karin gudu kare kana da alola kana da alola a gaban ka ba abin da yake ba alola ka ma da ko da hayy ma da ko kowa ne adami au gairi dan adam ne ko wannan sa waka da alika arku haka nan gumin su dan ya shafe ka ba na jisa ba ne wani abu ko yawonsa dan ya shafe ka ba na jisa ba ne wa mahadu ko majinansa ba na jisa ba ne wa damkuhu ko hawayensa ba na jisa ba ne wa baibuhu ko kwansa da yin mazari banda bargurbi almazari shi ne bargurbi shi wannan na jasad eh saboda ya riga ya canza bidal al-mu'jamat da zal al-mu'jamat wanda aka masa digo ko wani mutum da ya rubuce shi ne wanda ya canza daga asalin fam ya zama kuma mancinin yana da wari wa labanul adami nonon dan adam fi halin hayati alhalin yana rayu ɗahirin da tsarki ne wato kar mutum ya riga nono ya riga shi a kai a wanki a kan duwai nan abubuwa yanzu kana samun jahili zai in ka yi abu za ka rubu kare zai ce a ka gani ya rubu kare ka yi sallah ya haka zai rada bai san ba haka abu ne ke ba yanzu ka kashin dabbobin nan gabaki daya inda za ka je za ka yi sallah ko zama da dabba tana kashi ta watsa ma jiki ba na jisa ba ne kamar sa eh duk ba na jisa ba ne malin ka ta gaza bin najasa bin najasa bin najasa eh matukan ba ci najasa ba najasa ba eh sai dai kawai ke kawai in kuma kai sallah da kayan ka sallan ka yayi eh yana cikin ka ka ko yanzu kana zuwa kana yi eh, an dinga yi da kake na ko to jahilci Allah ya kiyaye babban da shi a yi shi ba ka man da kashinsa shi kashinsa ne da shi zai warware wa wallabin mubayil haƙi da abu da halatta ce mubayil mubayil ne shi ɗahirin mai tsarki ne kan baka kagari kamar saniya wal ganami kamar tinkiya wal ibili kamar rakumi da su da kashi su kabba warke ɗaya halal ne an ka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ai lokacin da wani sahabbai suka samu wani ciwo ai kashin ratumi aka baka aka aka yi magani da shi eh su sha ko yanzu ai ana sha eh to ma magani ne kuma halal ne sai dai ka ce kyama amma ba haramci ba kyama kuma wani abu ne daban to kafin mutane mu kuma zai zaɗa kyama da haramu in sun gabata sun abu kawai ce haramu ne da ba ɗaya وكذلك قوله هذا قوله لا حرام بل ورجعه amansa ba haramun ba ne malamin su gaba da najasa matuƙan ba sa cin najasa ko ai ba a san a sani da cin najasa ba eh ba a san in kuwa haka da sun cin najasa to an shiga cikin bala'i suna cikin wani bala'i Allah ke to wala ba da da ha nonon wa'inda ba wa'innan ba tabi'un lillahi shi ma yana bin abin kaga kenan kare in ya ci najasa in ya yi fitsari najasa in ya duk abin da yake cin najasa tabi'un lillahi yawa daga an baka alfit abu da ke sama harin akalu akalu lani da abin da ta haramta cin namansa ba labarin na jasun nonansa na jasa ne kala haili daga haili a masarar malikiya haram ci amma akwai masarar da suke ci shi yasa aka samu suka ci doki a sakwato yawa amma a malikan kasan da ba saboda والخيل والبقال والحمير لتركبوها والفناء ويخلق ما لا تعلم ما لكم السبات وما قرئ أكل لهم أمن أكثر أن تتشم نامنسا كالسبع كمان ما كتير السبع أنا أنا نفي دك كان حيوان المفترس دفن لتكي farauta ana kiransu da su kamar kirkeci kaman damusa kaman zaki ba wadda ka ce kawai suku zaki ba kaman kura duk waɗanda suke yin farauta to ana kiran su da suku falabin mu makaruhi nonon sa makaruhi ne to kaga kashin sama makaruhi ba zai zama fitsarin sama makaruhi ba zai zama haramun wa mai zaki ma la nasu lahu sa'ilatin mutattan da jini baya gudana a cikinsa kamar me ya cika ba kamar kuda wannan kamar tururuwa ko waddu kamar tsutsa a hirashin dukkan su na sarki ne dukkan duk suna da sarki na
faslon maitatul adami ghairil anbiya'i najisa
وكذا ميتة ما, لا ما له نفس فائلة كالقملة على المشهور والبرغوث عند ابن القصار وما أبين من الحي أو الميت مما تحله الحياة كالقرن والعظم والكف والجلد نفسه ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأوتان وقول الجلالة ورجيعها وهي كل حيوان يستعمل النجاسة والبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء ومن محرم الأكل ومكروهه كالدمع والذئب والقيح والصديد والدم والدم المسكوب
na نعم ومكروهه كالسمع والذئب والقيح والثدي والدم المسكوب من الآدم أو غيره والقيء المتغير عن حالة الطعام والمسكر كالخمر والمني وهو من الرجل ماء أبيض سخير بمثلثة أي خل- أي غليظ يتدفق في خروجه رائحته كرائحة الطليب العين أو الحاء المهملتين وقريب من رائحة العجين إذا يبس كان غث رائحة البيت ومن المرأة ماء أصفر رقيق والودي بدال مهملة وفي الياء وجهان التشديد والتخفيف وهو ماء أبيض ثقيل يخرج غالبا عقب البول والمذي بكسر الزال المعتمة ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإسعار أو في أي الذكر عند الملاعبة أو الكسران بفتح التاء أي- أي التفكر ورماد النجد ودخانه نجس
أصل mai tafi adami mutaccen ɗan adam jarar an ya yi in dai ba annabawa ba ne na jisatun na jasa ne a dukkan mutum in ya riga ya rasu to jikinsa na jasa ne shi yasa in aka yi wankansa ake son mutum a an so ya yi wanka ko an so ya sa ya yi alwala eh, duk lokacin da aka yi an so ba dole ba ne an so saboda a lokacin ka taɓa najasa ne Eh, duk mutumin da ya rasu in dai ba anna- annabi ba ne to najasa ne amma in yana raye babu mutumin da yake raye najasa ne Eh, babu shi ko menene ma'ana ka yi alula sai ka zo ka ga wani kafin ikir domin shi misali karka ce ta hukun ba abin da ta baka ba abin da ta baka yana nan lafiya a rayuwarsa dai da keke ne saboda akwai abubuwa da irin wa'annan ne dole mutum ya kiyaye kar mutum ya dinga ba da fitawa irin na wani kura ne Eh, suna sa وكذا تجد ماله نفس سائلة هكذا متشد ماله نفس سائلة abinda ba shi da mutaccen da ba shi da numfashi misali rai wanda yake sa ilatun talkan da kamar farfata farfata ayyana da jimishi a da ke go alal mashuri zancen shi da yana walbargus da kudin cizo da irin lakasari a wajen malaman asali kenan akwai wanda ba haka bane a cikin malikancin na wa ma ubina min lahayi duk abin da aka cire daga cikin mai rai matakan gurin zai zamo zai yi jini in dai an cire shi daga cikin mai rai in dai gurin zai yi jini to da jasa ne Eh, in dai gurin ya yi jini misali zan ce ba zai yi jini ba awal mai tatin awal mai yi ko ko min mace ce da mata hudu wani hayatu ka ciro abin musacce ne amma gurin rai yana shiga cikinsa kamar kalkar ne kamar kaho saman kaho ƙasan kaho in aka tumbuke shi ai na ganin yana yin jini gurin ko farce ne in ka yanka in dai gurin da za a yanka a cika kashi to zan abin da ya fita gurin na jisa in haka saboda ai ta hullu hul hayati rayuwa na gurin haka ne ko na kalkar ne والعدل كمان كشي والظفر دفرت والجلد دفاتة نجس ذكر نجسة ولبن النجس نون متشتشن دبا هو متشتشي كوي والمحرم الأثري أبدا حرم بتشي الخنزير كمان عن الخنزير والعتاني أبدا كان يجد عتاني كمان جا- جاكي وشي والبول الجلالة ده بول الجلالة dabbobi da suke cin najasa su ake ce musu jalala eh warjuha da aman waya kullu hayawanin da amal najasa dukkan dabbar da yake amfani da najasa wal bawl da bawl wal ajrat da bayan gida min al adami na dan adam ne gairi fadalat al anbiya banda annabawa su ba da saban wa min al muharram al aqli da abin da aka haramta cin sa shi ma duk abubuwansa na jasa ne inda ya haramuncinsa wa makaronihi da aka karhanta shi kuma karaya ne ka suyi wa zir kaman zaki kaman kura wal ainu da amai wa sadid da da ruwan ciwo wanda ya irin fiwon wa damul masfuf wannan shi ma yana da wuyan gane damar masu shi ne haramu ba jinin da bayan an yanka rago kana tefe shi wanda yake cikin cikin sa wannan haram ko ya shafi jikinka za ka wanke shi ne dan dan tsafta yafta amma ba haram in kai sallah da shi yayi saboda wannan yana da da yawa mutane da suke wannan damar masu shi ne jin da aka yanka ya yi fu ya fita da ba haramun da shi amma sauran da ba haka ba ne a jikin dabbar ba haramun ba ba haramun ba ne na min adami daga ɗan adam ne au gairi ko wani ɗan adam wal kai amai shi ma aman kala biyu ne almuta da yaro an halatta ka'ani idan kana cin abinci kana yin amai ya fito yadda yake ba haramun ba eh amma in ya canza to haramun eh amma yadda ka ci abin haka ya fita to ba haramun eh amma in ya canza haramun wasu kuri ba wani muskiru da abin da ke sa maye kowane irin abin da ke sa maye kalhamur kamar giya wani maniyu mani ma na jasa ne shi kuma akwai sabani a kai idan mani na jasa ne to dukkan mutum na jasa ne kenan saboda da mani aka yi mutum saboda haka zai iya zama najasa malaman suka ce najasa ne wasu suka ce a ba najasa ba ne. aka tafi akan haka waɗansu na najasa wasu suna cewa ba najasa ba ne. Eh, saboda in najasa ne to ya ai da shi ne aka yi mutum to yaushe mutum ya zama halar kenan ya zama ba najasa ba an gane wa huwa shi mani nan huwa min min arja min rajulin mani daga wajen da namiji ma'ul ruwa ne a bezon fari ga hailun mai kauri bi musallata ce ai garizun mai kauri ya ta dafa kufe kuruci shi mani a cikin mutum zai tsana tsane ta dafuka yana turowa ne ba yana fita ne salala haka ba a ta dafa yake inda kuruci inda kuruci بيخرج ورائحته وارثة رائحته وارثة كرائحة الثلج كمان وارث تغنتجين بالعين أو أو لحائل مهملة مهملة وقريب من رائحة العجين كما نعرف كما دبر وارن مني وإذا يجلس إذا يمشي كان كرائحة البيت yana da kuma wari kamar warin fai fai wannan wannan da mar'aji mani din mace ma'u ruwa ne a kan fasifasi rakikun siriri kaga shafin ban da wancan walwalayu akwai wadi akwai mace walwalayu shi kuma wadi badal al-mumalati bidalin da dal al-mumalati mara dubu wata riyali wata bai wajahani ya yi ba da ya waje hani akwai fuskoki guda biyu a tashdidu wata hatif ko a shaddada ko a yi takibinsa wani wani wawa ma ucewa ne a biyan rumfari sahimin yana da kauri ya kare da galiban akiban gauri mafi yawa yana fitowa ne karshen gauri amma shi wani ba ya kawo yawo sai dattijo haka amma hukuncin su kamar hukuncin madini ba a masa wanka wanke shi ma ake yi. sabanin mani kenan eh na'am na'am وفي الياء وزن الاتفاق eh wal maziyu mazi bi kasar zai da kasar kisaran zal al-mawjabat mai mai digo ma'un ruwa ne abiyadun fari rakikun siriri ya karfi zallar daji yin aftuwa ne lokacin jin daɗi bin aji da miƙon al'aura hau ɗan ƙiyamun zakar shi ne ke miƙon al'zakar inda lula a bacci wajen wasa auci kare ko tunani bi fatan ta yi taska da fatan ta au tafakkuri ko tunani wa rimadun najisu wa rimadun najisin wa dukhanuhu najisun tokan najasa da hayakinsa najasa ne wannan kaje da bakon ba haɗu ya ma a nan haka aka ce rimadun najisi wadu kanu domin idan najasa najasa ne wadu kanu da da hayakinsa domin haka kona ya fita ai najisin ya fita Eh, to a nan gaba kamar safinatul safinatul sa'ada ce a ba najasa ba
wato game da game da wannan najasatul almani wasu ce najasa ne wasu ce ba najasa ba ne.
na'am to menene hikimar yin wanka idan aka yi shi
Ah, to, haka ne. Idan tun da aka ce ba najasa ɗan suka ce najasa ne, to me dalilin yin wanka idan aka ga manilin? To haka ne, masu rinjaye najasa ke ne ya fi tabbata. Ko? To in kuma aka ce hakan ne, to shi kenan ai mutum kuma da mani a kasar da shi yaushe ya zama tsarkakeke. Shi kuma. ko ko ba ka bane wato idan wallahu alam abin da za a faɗa cewa abin zai iya dawowa waje daya akwai lokacin da yake nesa amma in yake wani lokaci da fita daga nesa sai da ce haka domin tun da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci guda biyu a kansa idan wani ya zamo yana jikinsa yana yin in ya gan shi yana kankarewa bayan wankewa ya sallah kuma yana wankewa ana wanke shi in yana ɗanyi amma in ya bushe ana kankare shi kawai ba za a yi sallah kan ruwan gudu kare shi ma hukunci ne to kare kenan dai tsakani tsakani Eh, kenan akwai lokacin da zai iya canzuwa ya zama ba shi ba tunda tunda manzala sallallahu alaihi wasallam in tsari aka yi ba ci manzala ya kankare tunda ba a ganin sa misali to amma yana da alama to manzala sallallahu alaihi wasallam na yurash fi fi bawlil ah, fi bawlil gulam ko ah, wa yusallu ah, fi fi ah, bawlil jari to kaga ana wanke wannan ana wanke namiji ana wanke namiji a ana yin yayyafi wa fitsarin yaro amma na mace wanke wurin ake kuma duk fitsari ya fita da fitsarin namiji da fitsarin mace akwai bambanci domin fitsarin mace ya fi fitsarin namiji akwai abin da ake yake fita daga cikin fitsarin ya chemical ɗinsa ya fi na namiji ke kwarai da gaske tun da wancan aka yi ya faruwa ko ya yi amma na ta sai an wanke manzo Allah to kaga idan mani yana ɗanyi a cikin rigan manzo Allah ana wankewa amma in ya bushe kan karewa yake kuma ga asar din baya wankewa
shin wannan umumi ne ko kuma shi ne yani a wannan a hukuncin ba a ce hasul da rasulullahi dan akwai wanda a ce wannan ya cancanci annabi ne kawai ke wannan a wannan hukunci ni ban taɓa ganin an faɗi haka ba wallahu alam ko kuma akwai ni ne karatu na da ba
ka taɓa magana a kan wani akan wani lokacin kana karanta a kuma mutarki ka ce abu ne da yanayi kamar riga akwai mai tsotsewa akwai kuma mara tsotsewa a kan makalla kace idan mara idan mai tsotsewa ne ba za a ba za a wanke ba ya tsotsewa yake misali kamar yaji ba za a yi hukunci da wannan ba na sai dai a yi hukunci da ainihu ainun najasi ba za a yi hukunci da aina aina halla ba ina ya sauka ba a ainihu aininsa sai dai ko kai kai dai da yake a ulama taskiyar da yake a goro gobe ke
faslon Ah.
تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه وما تماسه أعضاؤه إذا كان ذاكرا لها قادرا على إزالتها بالماء المطلق فلو أزالها لغيره وصلى لم تصح الصلاة وإذا سقط على المصلي وهو في الصلاة النجاسة بطلت صلاته وكذا إذا ذكر وهو في الصلاة أن لثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة وإذا وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساكنا طاهرا كثيبا بمثلثة أي ثقيلا كانت الصلاة عليه مطلقا عاجل المريض وسعيه على ما رجحه ابن يونس
فكر حسن تجب إزالة النجاسة عن الثوب المسلم wajibi ne a gusar da najasa ga tufan mai sallah wa batnihi da jikinsa wa makamihi da wurin da zai yi sallah wa huwa mata masu mata masu da azabu shine abin da gaban su zai shafa a idza kana zakiran laha idan ya iya tunawa qadiran kuma zai iya ala izalatiha wajen gusarwa bil ma'i da ruwa al-mutlaqi ruwa mai tsarki kenan shine ma'ul mutlaq falau azalaha bi ghairi da zai wanke najasan ba tare da ruwa mutlaqi ba azalaha bi ghairi wa salla yi salla la tashi salatu sallatu ta inganta ba bi ma'ana ma'un yusta'malu fil adati kenan gairar musta'malu bil ibadati shine ake nufi wallahu a'lam وإذا سكت على المصلي نجاسة إذا النجاسة يقع تتم صلى وهو في صلاة إلى صلى بطلت صلاة صلاة يا باتي أنا cikin sallah irin matan nan masu watsa da tsari daga nan sai suka watsa maka to mama ta aka watsa maka yi kokonto kuma ka nemi wayewa son baka ji wani tsari ba kana tsoron ko kafin ka je sun koya misali domin ka sa akwai waɗansu mata shagalallu haka kawai da ke cikin gida wani lokaci su wasu kana wucewa kan hanya da yawa ana samun su to wani aka sami irin wa'annan kai kuma ka shirya za ka je masallacin misali to kafin ka tambaye ta ruwa ne ko ba ruwa ba ne ta jiwa ta tafi abinta kabiru za ka yi magana ya zama bala'i ka yi shiru kai kuma ka kara ka sallah misali irin wannan yana faruwa sosai to idan ya faru to ko kwanton za ka cire sashi a hukuncin ruwa ne ko ka sashi a hukuncin najasa ne ka ɗauki ɗaya saboda ka fita daga kokonto saboda matuƙan ba a son ibada da kokonto ana son mutum ya samu yaƙini cikin abin da ya to in ka samu ka samu yaƙini shi kenan sai ka je ka yi sallah da kayan amma ba ka ban ka yi sallah da kayan bai yi ba sai dai ka koma hukuncin a gurin kana da kaya ba ka da kaya akwai gudun da ka canza ba da za ka yi wa haka guruji lokaci sai ka yi aron wani hukunci kuma za ka iya sallah da majalisa an gani ya ba waka da idan da kara haka nan idan mutum ya tuna wajen salati yana cikin sallah ya tuna jikin tubansa annabi sauri a jikin tubansa au badani ko jikinsa aw makani ko gurin da yake najasatan akwai najasa wai da kana makanin najasi najasa idan gurin yana da najasa waje al alaihi satiran gari zanke bahira sai ka sanya tuba misali ko akan bola ne a cikin al'umma ne mamu za ka yi sallah in kana da shimfiɗa mai kauri wanda najasa ba zai iya hudawa ba haka idan ya kasifan mai kauri in musallarsa shi ai safinan jazat salatu alaihi mutlaqan ya halatta kai sallah kan ta mutlaqan baki daya na a ani lil maridi ga mara lafiya wa sahihi da lafiya ma alama rajahu ibn musa shine riwaya ibn musa ya samu tarjihi da wannan na
فصل يعفى عن يسير الدم مطلقا عن سواء كان دم دم حيض او نفاس او ميتة رآه في الصلاة او خارجها من دفنه او غيره ويسير القيء الشديد واليسير ما دون الدرهم والمراد بالدرهم البطلي اي الدائرة التي تكون بباطن بباطن الذراع من البطن وعن اثر التنبل اذا لم ينك اي لم يعصر وعن دم البهاريس وقيل المطر وإن كانت العاثرة فيه إلا أن تكون النجاسة غالبة أو يكون لها عين قائمة نعم فسر يوفى أن يسير الدم أن يرمضني كما يسلى أن يسير الدم جنين يزم بايرا كأن يجنن أشكنسا مطلقا باكدا يعني yana nufin sa'a kana da mulhaidi jinin haila ne awin nifasi ko jinin liki aw mai tatin ko jinin mushe ra'ahu fi salati yana cikin sallah ne ga jinin aw harija ko bayan sai da ya fita daga sallah min jasri aw gairi ko waninsa wa yasirul kai da kankanin alkai sadidi ruwan niki yasir kadan wal yasiru abin da ke nufi da kadan ma nuna da haini abin da bai kai fadin dirhami ba والمراد بالدرهم أقول لك كلمة الدرهم البغي أقول ما تندوكي كو ما يجي كرسا على فدارك وتوسع أقول يا تجاه أي دائرة أقول دائرة التي تكون الباطن الزراعي والتي تشكن تأتن كفة تتعاو تجربة من البطل سألت كرا كرهن وأنا آثار الجمل da asarar jumal shi ne kawai mutumin da ya yi irin ɗan kurjin nan mai sunansa maru shi ake kira addumal da larabiya ko wani asari dumal kamar asari dumal maru izalan yunka ai idan bai fashi in ya fashi a lantarki ba a tatse shi ba wa an dan albaragis da kuma jinin albaragis kudin cizo wa finil madari da ruwan sama wanda irin na kwata ɗin na wannan kan ranya wai za ka yi fil ajira wai za ka yi fil ajira idan bayan gida ya kasance fiye a cikinsa a cikin wannan ruwan kwatan to shi kenan kafin sai ka wanke illa in kuna haka ne ba wa in kanat al ajira fi ko da da bayan gida a ciki illa an yakun najasatun galibatun haka ne wa in kanat al ajira in ya kasance akwai bayan gida a ciki illa an yakun najasatun galibatun ko da da bayan gida a ciki ko da da najasa a ciki sai dai in najasa shi ne sai rinjaye kamar ruwan kan hanya wanda yake cikin irin fatajen nan an yi ruwa sun saki irin bauli ko sauransu wani zuta ya buga mota ya watsa maka to in akwai ainihin najasa in babu ainihin najasa ce ba masu eh awai kun laha ainihin kaimatu ko kuma akwai ainihin ta kaimatu shi ne zai amma ba ka ba za masu Allah ya rasu ya abana magaji alhamdulillah na Thank you.
وصل نعم غاية الأمور تبع كما يو حاجة نهر عندي بسم الله حاجة دقيقة فصل فغاية الوضوء سبعة الأولى النية وهي القصد بالقلب ويكفي بقلبه نغز وجهه قبل الوضوء
نعم أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه الثانية غسل جميع الوجه وحده طولا من- من مناجد شعر الرأس المعتلي إلى آخر النقل وعقلا ما بين الأذنين ويتفقد في غسله أساليب جبهته وهي التكاميش التي تكون في الجبهة وظاهر الشفتين وما بين المنكرين ويجب تقليل شعر اللحية الخفيفة وغسل ما طال من اللحية الكثيفة الثالثة غسل اليدين مع المرفقين ويجب تقليل أصابعهما الرابعة مسح مسح جميع الرأس وأوله عند مغشي الوجه وآخره منتهى منتهى الجمجمة وهو- ومن توضأ ومن ثم قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا يعيد مكانه ولا مسح الرأس واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء فقيل يريد غسل موضعها وقيل لا يعيد الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان وهما العظمان الناتجان في في طرفي الساقين وندب تحليل أصابعهما السادسة التلف وهو إبرار اليد على الوضوء مع الع- مع الماء ولا يشترط مقارنته للصوم السابعة الموالاة وهو أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريد متفاحش مع الذكر والقدرة
نعم فصل فصل وغير الوضوء سبعة فإن لم ألو لا بقل ولا فإن لم ألو لا اجتهاده وتظلم من لا فاوة أي باب أتي فإن لم ألو لا كذاني سنون ألو لا كذاني abinda sahabbai suna magana lafiya sun ce ni mutum ya yi alwala sai ya ce maka bari mu wannan abu da kaga na yi haka na ga manzon Allah ya yi to wannan duk za mu zana ba amma kuma bai zamo bidi'a kamar yadda yar sunna gaba suke faɗa mu bidi'a ba ba a kawo ne ke ba addinin ya zo ne daga karbuwa sai a duba a ga wanne ne farilla na alwala ne za ka same su guda hudu ne a cikin alkurani farilla na alwala guda hudu ne a cikin alkurani za ku ci gila ta lati ba su rubu ju hakun mu'aidiyar ku gila al-muradi وابصروا برؤوسكم وعرض لهم الى الكعبين شكرا قران يقال ولا وكان لا سنة يقال الدم والفور دم والفور سولاك ذاك ذكر الجنة شاب فرائل الوضوء سبع الجارية وقيل فيها أنها ثمانية وقيل ست إلى بعد ذلك وقيل خمس عند ذي القياس to duka malamai da suka ɗauko da manzala sallallahu alaihi wasallam ala ibada biyar a hudu manzala sallallahu alaihi wasallam a ƙara da fauru da tasliku da niyya kaga ya zama bakwai din kenan domin niyya qur'ani bai faɗa ba bai faɗa ba innamal a'malu bin niyyati manzala ne alfauru da tasliku manzala sallallahu alaihi wasallam to amma kaga an gane saboda haka ana gane wanne ne manzala yayi daga nan da kuma gane sunoni nawa ne ya manzon Allah ya ya dauke su ana gane yadda ya dauki wannan da karfi ne ya dauki mai bar wannan a hafi shi ake gane wannan farilla ne wannan sunna har ake ganewa wannan mustahabi kamar wankewan farko wankewa na biyu sunna ne wankewa na uku mustahabi ne da nan ka dora ga akwai gudun da manzon Allah yake alona daidai akwai gudun da manzon Allah yake alona biyu akwai gudun manzan Allah ke a rola uku ko kowane sahabi ya ce haka na ga manzan Allah ya to idan aka zo mai alola daidai farilla kenan in aka zo mai alola biyu farilla da sunna in aka zo mai alola uku farilla da sunna da mustahab mustahab wannan na duk da nan aka kero saboda haka masu fasarantawa cewa ba hadisi ba su hadisi da ba za su bi magana wani ƙato ba shi ne fikiru to a kwanci suke e wani gazazzu ne ya Allah ya ke ba an alawar na farko an ne yato niyya na malamin niyya cikin wai da kasa da kalbi shi ne nufi da zuciya kan wani da kalbi ne mutum ya niyya da zuciya sa da gasar waje lokacin da mutum zai wanke fuska a nan yake cewa na waiti fara ila da wudu amma har bismillah sai ne ta shi wanda an ba a ake ba a makin niyya ba a wanda kuka ake ne niyya don da kara mutane da yawa ba su san ma hakan ba saboda ba su je makarantar ba kuma ba su kusanci makarantar ba Allah ya kiyaye na haka ne ko ku ga san waje ina ga san waje kar alwudu haka ne yayi فرع الوضوء أو رفع الحدث أو الذكر أو الاستباحة ما كان الحدث ما نقول هل كما ذكر أسكنك ما كان الحدث مانع منه وذكر الذي يحناك أما مسلم يجب وجهنا نوجد كلمة استباحة الصلاة ما كان رفع الحدث أكبر معناه ألولا درواني شيء أكي ينسى istibaha na rufe al'adati shi kuma za ka iya nisa da ƙasa ne kamar aro ta karfi aro Allah ya ce mutum ba an bai samu ruwa fata yau musa idan zan yi rabo to to ba ruwa za ka yi a tsayar ma to tsayar ma za ka ce Allah na yi niyyar ɗauke wannan karin shi ne rufe al'adati na yi ɗauke wannan karin ka bani dama in sallah ka riƙe karin ka kalle ne da tsarki kar ka kalle ne da najisa kamar haka ne aro kamar aro ne ka zo ka kai wa kanka Allah aro ba ka da tsarki ba ruwan kuma za ka yi aro na ko da ruwan amma ba za ka iya amfani da ruwan ba saboda cutar da ke jikinka saboda saukin addini to sai a ce to shi kenan ko ma farilla taimama sai ka yi amfani da taimama don ka bai ka ce to ka yi niyyar taimama don ɗauke kai da ke jikinka don a halatta maka kai sallah shi ne su ba su sallaci ma kana na da su kuma ma ne ne muke a kana ne biyu da sun da zai wani wanda dukkan fasta wa haddu ya ka ta tula mata tsaro min manajis shi'ar rai daga makuga gashin kanka kenan almutaji na al'ada akwai mai sanku a gwada daga tsakiyar kai ake fara cire margashi dokar ya ce tun da nan manajikin sha'ar ya kace wurin da gashi ke kare ce sai ya je zai fara daga nan ne wanda fuskar a mutaji na al'ada ko da nasa tsakiyar kai ne kyauta wani kuma ya je kusan nan ke sama da nan gashin ke fara tsorowa kada ta ai dukka tun da an ce wurin da gashi ke fitowa ne faro da zana ba haka ake nufi ba ila akirin zakan zuwa ƙarshen haka wa arkan faɗi ma bai da ulmai tsakanin kunnuwa shi ma bai sa aka ce tsakanin kunnuwa saboda kar mutum ya yi amfani da maudu'in izari wurin da yake da saji kar mutum ya amfani da wannan wa asan da mabalar uzunai wa ya tafasa cikin yadda ya asarar da hasi idan mai irin takwararren namun goshin nan ne to ya yi ciki ya wanke kar ya watsa ba ko ya tafi domin kar ya bar lam abin da ake nufi kenan waya a tsakanin shi shi ya takura takuran goshi alai ta kuna fi jama'a shi wanda ke kasancewa a goshi wa zahirin shafatai kuma da mabayyanin legansa kar mutum ya ya rufe bakin da haka ya mayar da legansa ya wanke aka saka saboda shi ma nan a in ka zo kai yan bari da bakin ka kai alwala wai ba ka son ruwa bai taɓa bakin ka to nan ɗin da ka bai shi ka ballama ka ballama dole sai ka sake shi ka wanke shi shine za a yi shi ba dole a kiyaye Allah ya kiyaye wa wadda da man haraini da kuma tsakanin zozon hanci na shi ne zozon hanci dole a kiyaye shi wani jin tarin sha'ar biyar ya wata ba tsaye da gashin biyar alhakisa wanda ba shi da kauri wa kasar ma talibin aliyyar a wanke abin da ya tsawo daga gemu alkasifa mai kauri a tsari ta tuna uku gasar da dare wanda hannaye ma a murfa tsaye zuwa da fasa tsaye wani jin tarin la'asar limamu يا وجبت التشريعات عن الراجع نوره مصر جميع الراجع أشافة الكركي وأوله فرقصة من مبدأ الوزير إذا هو فارقصة وآخره كشفة منتهى الجمجمة كشف والكفة ومن توضع ولي على الله ثم طلب أذاكره سيئك فالشفاء لا يعلو الله أو خلق رأسه وبعد يعلو الله في أجل لا شكره لأنه لا يجوز المؤمن التكليف بعد ذلك السياسة لا تكون تقول يشعر من يجي فرشي ولا مسح رأسه ولا مسح الرأس وكل إنسان شخص وقل دفاع عما يسأل إذا خلق نيته إذا يأتي جيم سفا بعد الوضوء بين يعلو له يكتل على فيه بغسل وفيها زي شاء سايك شاء وقوله زي وانتو wakila ka ce lafi ba dole ba alhamdu ta tunayya da sallar rajulai zai wata kafafuwansa ma alka'abai zuwa idan sa'o ko ma al'azmani su ne kasusuwa guda biyu an nace ainihin suke bayyana su ne idan da sa'o kenan ko shi tarfe sa ɗan ya gefen bakin gyara wani diba an so a gani ta hali ba ta hali ma tsitsefe ɗin yatsun kafa kaga can in ya zama farilla in ya zama mustahabi to ya haka kuma a cikin a cikin farilla saboda za a gani wanda Allah ya wancan ya fi mai da hankali a kai wannan bai mai da hankali da yawa wannan shi ne dalilin za a ce wani kaza kaza ne dan an ga a zai yi amma can an ga ya kai makura yana yi wannan ana ke ganewa farilla kenan an gane ko na السادس نشرع الدرس تتولاوة وهو إمرار الذي على أدوه شنو تشوزة تفيد عنه على أدوه الأذن دبع ما ما يتعلم دبع ولا يستمر مقارنته للسبب بعشر أنت أنا زبا أنا وإنتي أبا بعشر كمان الثاني نبقى الموالاة زيادة وهو أن يفعل الوضوء كله في فور واحد هي الولم علوك الشجاع فور واحد كان من جهة تفريق كرينا هي سادس الوضوء حول ورية وشي متفعنش ينا وانا ودفن وانا المؤلف عشان ينا مع الفكر كما ينا في السنة والقدرة كما ذي إيه هذا نعم الحمد لله بعد الوضوء وإذا كانت الحدية بعد الوضوء يستحب أين يغسل موضع الشعر أليس هذا الشيء أو تنبيها إلى جواز حلق اللحية؟
نعم جائز اللحية تكون جائز ترى أنه واجب تركه من لم يخلق لحيته يقول كأنه تركه للفريق للسنة إذا علق الإنسان شعر الدية لبس يوما يكون له يوما ويوم يكون لغيره إن ترك فلا بأس وإن حققها فلا بأس وإن مهما الإنسان إذا ترك اللي بحكمه ولا بأس على ذلك بأنه يعرف أنه سنة أليس كذلك وإذا خلت لسبب ما مثلا كان أنه أصابه الجبن إذا خلت كيف يكون معذور لا بأس وإذا خلقه هكذا بدون أي شيء لن يكون مسؤول لا لا يلزم بذلك فعلي نعم أصلا تنبأ تنفسكم نعم نعم نعم ايه حاجة نعم ده نعم نعم اوه ta da ya shiga shi masallacin akan wani abu shi gari shi ko mu jami'in da shi na shi ga nan zan ka sa kashi a daidai kashi da masallacin sai mai kawo ko fitsari a daidai ya taɓa ka in ka sa shi a jiyo kai sallah da shi jiya ce a cikin leda ko a cikin kwalba ka sa a jiyo ka kai sallah da shi ya sallah ka za na ce ƙarshen da dake nan ko ai abin da ake ya nashinsa ya saryaninsa me ya taba ai ko da ai ba ce da kalin albarka ba ce ba ba ce ka taba abu tukunna ai maka hukuncin ko shi ma khilafa ne shi ma khilafa ne ana yi an shiga da shi ne ko an yi waje da shi ne sai da aisha ta ta gani ta ce ba haka annabi ce ba ya saba da abin da annabi ya faɗa sai